بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدي والتعتني بنظرة تقضي لنا بالرحم
سورة الرحمن مكية وآية وسبعون آية سورة الرحمن سورة الرحمن كنا مكية مكة سوكا أو إلا كوسي يسأله من في السماوات والأرض أن آية أزواج الشعاية فمدنية والناس مدينة وهي ست أو ثمان وسبعون آية إذا آية سبعين شدة أو سبعين تكبر خلافا مكرنتا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ubangiji mai suna arrahman shine mai gamake mai gamai makyauta a duniya da lahira a nan duniya kowa yana jin daɗi komin lalacewa mutum allah yana ba shi arziki amma kuma lahira sai kuma wanda ya shirya da allah allama ya sanar da man sha'a wanda ya so alƙur'ani ƙur'ani aga wanda duk allah ya ba shi ƙur'ani to ya gode ma allah allah ya ba shi babbar kyauta saboda magana nan da ya faɗi a wato wata aya sun ma'aurat na kitaban da zin tafaina da zinar tafaina to duk wanda allah ya ba ba wai ya haddace ƙur'ani ba ya iya karanta shi to ya gode ma allah kar ya ce allah bai mai komai allah ya gama mai komai saboda ya shiga cikin zaɓaɓɓen ubangiji allah ya tabbatar da mu khalaqal insana shi ya halitti jinsin mutum allama wal bayana kuma ya sanar da shi yanda ake magana
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
ashamsu rana wal kamaru da wata bi husbani suna tafiya ne tare da lissafi wan najmu tsiri wanda yake mai yaɗo ko ko wanda bai daga sama ba shine ma la saka lahu abinda ba ya da kauri minan nabati na tsiri washajar da manyan itatuwa ai ma lahu sakun shine wanda yake da kauri wanda ya daga sama yana inuwa to dukan su ya jira ne suna kaskantar da kai ga ubangiji bi ma yuradu da abinda aka nufa minu ma daga Yesu na bautar ubangiji والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتزوج في الميزان wasama sama rafaha ubangiji ne ya daga ta wa za almizana kuma ya aji adalci ai asbata al'adala ya tabbatar da adalci dan me Allah ta daga kakku yi da kakku shi shigi la ajla Allah ta juru dan kakku zalunci fil mizan cikin dukkan abin da ake ma'awo to nan fa akwai magana mu sani ba wai abin da ake aunawa ba kai ko aiki aka ɗauke ka akan lokaci kaza ya zan baka kai mai baka cika aikin nan ba ka tashi to ka tauye ma'auni to balantana masu jiya masu motsa kwano ko masu motsa garwa ko masu dafa mai ake ce mai wannan roba ɗin jarka ko kuma masu dafa buhu ko masu bata inji wajen ba da kuɗi wajen ba da man fetur ko masu mene dukkan su waɗannan wallahi tallahi za su kuka gobe kiyama wailul lil mudaffifin allazina allazina idza ktalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanu ala yazun annahum menene mabusun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ko to ana aya sukutun sura sukutun Allah ya aji na masu tawaye ma'auni gashi mu yanzu mu shine abin ado a gare mu sikeli a bata shi na awan nauyi kenan a inji na ba da mai a bata shi tiya a mode ta koko a in ma mode tun da an riga an gane sai ka sai karamar tiya wajen wajen ka tiya biyu babba ta awo karama ta wanda za ka auna mai tsaye kuma duk kuɗi ɗaya wallahi mu ji tsoron Allah yana daga abin da ke Allah yake kawo fari kaka dauka wai fari shi kadai ne fari a'a ko me Allah ya zuba ruwa amfanin gona ya falafala in bai ri in bai auki ba me bambancin shi da fari eh sai amfanin gonar Allah ya ta zuba ruwan kai kana gana ai ba ai fari ba sai wajen aikin gona ka same shi tauyayye inda kake son ka samu kake sa ran samun buhu 20 sai ka samu 15 ko 10 da Allah wanda ya samu nan zai gode ma Allah godiya ta gaskiya to shine to dan haka mu ji tsoron Allah musulmai fa muke mu Allah ke magana da mu ba wani yake magana da ba kuma muna ƙara gaya ma junanmu da kanmu da ku cewa ƙur'anin nan ba wai labarin mutan da kawai ake bamu ba mu girgiza kai mu tashi in ka ji an bamu labarin mutan da in na ƙwarai ne to don mu aiki irin nasu aka bamu labarin sa in an bamu labarin mutan da in tsinannu ne don mu guji aikin da suka yi Allah ya tsine musu amfanin karanta ƙur'ani kenan ba wai ka zo a karanta ana baka labari ka dauka a wai shafa labari shi ne ana baraka labarin mutane ne ga abin da ya faru ga abin da ba haka Allah yake nufi ba inda haka Allah yake nufi da Qur'ani bai zama alami ba wato da bai zan duk rayuwar duniya Qur'ani sabo yake a kullum da haka mun tsare jin tsoron ubangiji mu san zamu gamu da Allah mu san fa ba mun zo da zaman zaman zaman zaman har abada ba in ka wannan ya zama aya gare ka ila babanka ya tafi ila indaka ta tafi in babanka na nan in innaka na nan uban babanka fa ina yake in ma baban babanka yana nan to shi nashi uba yana ina yake duk Allah yana nuna mana wa'azi ne wannan mu san zamu gamu da Allah zamu magana da shi ba tahinta ranar da annabawan Allah su ma suna tashi a firgice mu banza wafiya mai za mu tashi kenan eh a to duk wanda ba annabi ai kamar banza wafi ne duk wanda ba annabi Allah ba kamar banza wafi ne to su sun tashi a cikin tsoro to mu ya mai za mu tashi mu kuma ka san da akwai hawan jini a wancan garin Allah kaɗai san wanda za su ka ba eh dan ko ba ka da hawan jinin a san ranar kiyama zai same ka inda akwai shi mutu tsoron Allah wallahi mutu tsoron Allah yana yana tare da mu shi kanshi zati ubangiji yana tare da mu sannan ga ƴan shaidu mala'iku suna rubuta abin da muke yi suna ɗaukar sauta abin da muke yi suna ɗaukar hoton abin da muke yi kuma dukkan ranar kiyama za a baza mana shi to mu ji tsoron Allah duk abin da muka san muna yin abin da bai dace ba to mu rika tunawa mu ji tsoron ubangiji rayuwa an faɗa maka gobe za ka mutu ko yau za ka mutu ko ɗan zuma za ka mutu ya yi wannan zama da kai shi ne ƙarshen zamanka a wannan mazauni to gaga shi ko da yaushe mutum ya zama cikin tsoron ubangiji ya kuma tsoron zama tsoro ya zama cikin ko da yaushe gyara aikin shi da neman gafarar ubangiji Allah ya Allah ya tsaya mana wa aqimul wazana bil qist wa la tukhsirul mizan wa aqimul wazna ku tsaida ma'auni ku daidaita ma'auni bil qirqi bil qirqi da adalci wala tuqsirul mizana ku daina tauye ma'auni ai tan kusul mawduna ku da tauye abinda ake aunawa wala rada wa wala rada wa zaha kasa ubangiji ne ya tabbatar da ita lilana saboda talikai ma'ana halitta ayal insu mutane wal jinni da aljannu wa gairihim da waninsu فيها فاكهة والنخل ذات لكما فيها فاكهة akwai kayan marmari a cikin ƙasa ga sunan zube wannan halu da iccen dabino alma'ud wanda aka saba wai ba wani can daban ba zatul akmami wanda yake ma'abuta kwalfofi au au iyatu dal'iha wato kwalfan wato kwalfofin hudarta
wala habbu dhul arshi wal rayhan walhabu ga dangin kwayoyi kalhin ta kamar alkama wa sha'ir da sha'ir da shinkafa da sauransu zul'azmi ma buta kaikayi war raihan da kuma turaren wuta ay alwarabu ganye awul mashmikan shi awul mashmum ko ko duk abin da za a shaka a jikan shi fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala rabbikuma shin da wani ni'imomin ubangijin ku ne ayyuhal insu ya ku mutane wal jinnu da aljanu tukazziban za ku karyata to bikirat an ambaci wannan aya ihda wa salatina maratan sau 31 wal istifhamu tambaya na fiya cikin ta littakariri ai dan tabbatawa ne ba wai ana tambaya bane limaruya limarawar hakimu saboda abinda hakim ya ruwaito an jabirin daga jabiru kala ya ce kara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suratar rahamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana sura ar-rahman hatta hatama har sai da ya cika ta ba mu ce komai ba sun makana daga ya gama karanta ta sai ce ma li arakum subuta ya kai na gan ku shiru lalle jinnu aka kanu a hasana minkum rajan wallahi aljanu sun fi ku mai da raji sun fi ku sun kasance mafi kyawun kyautatawa a mai da raji a kanku ma qara'atu alaihim hadhihi al-ayati inda annabi ban karanta masu wannan aya ba min maratin tun daga na farko har zuwa ƙarshe ita ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban illa qalu sai sun ce wala bi shay'in minna anka rabbana nukazzibu bil falakal hamdu Allah babu wani abu daga ni'imarka muke karyata muke karyata yabo ma ya tabbata gare ka to shi yasa malaman mu da duk aka karanta ta to ka ce la bi shay'in ko wala bi shay'in minna anka rabbana nukazzibu falakal hamdu na'am خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان يا أهل تمتن آدم شين آدم من صلصال دقبو سشن يمبو يمبو أي دين يابس واتو بسشن يمبو يسمع له صلصلة دا أكي جن قارا أغيشي أي صوت مريا إذا نكر إن أنقم قصا kalfakar kamar dai da kasan kasko wawa ma dogaha shi ne abinda aka dafa mina dini na tabo ko yanku wa khalaqal janna min marijin min nar wa halakal janna ya halici aljannu ai aban ne uban aljannu wa huwa iblis shine iblis min marijin min narin daga wata daga wata tatattun wuta ai huwa lahabu shine bilanta alkhalis wanda ya tatu min dukhan daga hayaki fali ayyi ala rabbikuma tukazziban لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين شيني أبنجي مهودا رانا بيو أي مشرق مش مشرق الشتاء مهودا رانا نلوك تنهن تورو ومشرق الصيف ده مهودا مهودا رانا نلوك تنبذرا wa rabbul magribain kuma shine ubangijin mafadan rana guda biyu na baza na hunturu da na baza na bazara kazalika haka ne fari ayya ala rabbikuma tukazziban la bi shay'in min 'indika rabbana nukazzibu falakal hamd مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان marajal bahrain shi ya sako gulabe guda biyu al'azba wato mai daɗin ruwa wal milha da mai zarfi yaltaqiya ni ga suna haɗa a rami guda fi ra'ayin ayin a ganin ai ganin ido haɗa suke amma bainahuma barzahu amma a tsakaninsu akwai wani daɗi ai hadirin daɗi min kudrati na ikonsa ta'ala gashi iri ɗaya ne amma na na daɗin nan bai shiga na zartin nan na zartin nan bai shiga na daɗin haka kuma suke gudana la yabgiya ni ba mai shishigi ga ɗan uwansa ai la yabgi wa yi domin ma alal akhari ɗayan su baya shishigi daga cikin sa akan ɗaya fa ya kasance da zai cuɗanyi bihi da shi فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يخرج منهما اللحلح والمرجان يخرج أنا تتدى اللؤلؤ لؤلئي والمرجان ده مرجاني منهما دقى قلابا ننقل هجو أي من مجموع ما دقى حدوى أن الناس السالك نقسيا لأهدي ما دقينسو وهو الملح شيني قشري ميذرتي
فأي wannan murjani shine kharajun kharajun ahmar wato kananan murjani aw sigarun lu'lu'i ko ko kananan lu'lu'i فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamd وله الجوار المنشآت بالبحر كالأعلام walau jihar kuma ubangiji shike da jiragen ruwa almunsha'atu na canda wadda kuma na yanzu wanda yake an kage su dan asalin jirgin ruwa shine jirgin nuhu to daga baya kuma aka yi ta kwaikwayon su ana yi to su ne almushi'atu farari wato sababbi na zamani kenan fil bahar za ka gansu a cikin kogi kala a alami sai ka ce manya-manyan duwatsu in zaman wajen girma wartifa'an da dagawa فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكفر فلك الحمد كل من عليها فان kullu man alaiha duk wanda kake gani saman ƙasa min alhayawan na masu rayuwa fanin mai karewa ne ai halikun mai mutuwa ne wa bira an yi ibara da man da man tagaliman danin jawa lil uqala ga masu hankali ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام wa yabqa wajhu rabbika sai zatin ubangijinka kadai ne zai wanzu dul jalali ma abujin girma wal ikram da karimci lil mu'minina ga mu'minai da an'umihi da ni'imomin sa alaihim ga mu'minai فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamd يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن man fi samawati wanda ke cikin samai wal ardi da kasai yasalu yana roƙon ubangiji binodakin ko dai da da baki au halin ko kuma hali zai nuna to suna roƙon musu yana roƙon ubangiji suna roƙon ubangiji ma ya ta tuna abin da suke bukatuwa ilai zuwa gare shi min al quwwati na ƙarfi alal ibadata kan ibada wal rizqi da arziki wal maghfirati da gafara wa gairi zalika da wani haka kullu yawmin ko da yaushe shi ne fasarar ba kowace rana ba ko da yaushe huwa shi ubangiji fi sha'ani yana cikin wani lamari ai amrin lamarin da yake yuzhiruhu yana bayyanar da shi ala waqti ma qaddarahu daidai da yadda ya kaddata shi fil adalatin azal fi min ihya'in na rayawa wa imatatin da kashewa wa izalin daga girma wa izlalin saukar da mutum daga daraja wa ginayin wadatar da shi wa idamin talautar da shi wa ijabatu da'in da karba addu'a mai roko wa idai sa'ilin da baiwa mai roko wa gaida zalika da wani haka فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد أي نعم إن الإنسان متن يخرج منه في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس متن tsakanin dare da wuni numfashi dubu ɗari da ishirin yake yi sai kulle na fatan a kowane numfashi ta hamilu mai ato alifin mace dubu ɗari ke yin ciki a kowane numfashi naka ba ne mace cikin numfashin nan dubu ɗari da ishirin to kowane numfashi ɗaya Allah yana kaddara mai ciki wadda za ta ɗau ciki mutum mace dubu ɗari wa yuladu mi'atu alafin a wannan numfashin gudan da aka ɗauki ciki na nama dubu ɗari to kuma za a haifi ɗa dubu ɗari a wannan numfashin wa yu'azzu mi'atu alafin kuma a ɗaga darajar mutum dubu ɗari a wannan numfashin da ya gudana ka wai zalli mai ato arfin a wulakanta mutum dubu ɗari shine ya saukar da su daga wani matsayi wai farraju an mai ato arfin kuma a sa a yayi bakin ciki daga mutum dubu ɗari wa fi riwayata a wata riwaya fi kulli wahidatin a kowace numfashi guda sittu mai ato alfin ana haifar mutum dubu ɗari shida a kashe mutum dubu ɗari shida a ɗaukaka darajar mutum dubu ɗari shida a wulaƙa a saukar da darajar mutum dubu ɗari shida haka nan duka abubuwa da kasan na rayuwa za a yi su dubu ɗari shida dubu ɗari shida a kowane numfashi guda ɗaya cikin numfasanka dubu ɗari da ishirin na kwana da wuri sai za a kashe kulle yawan hofi sha'ani a kodayaushe Allah cikin tasarrufi yake da al'amura. Wahukiya an hakaito anna ibnu shajari wato mai wannan suna kana yukarriru yana tabbar yana mutakariri fi darsi a cikin yana takariri fi darsi a cikin karanta wa sahadihi al-ayata wato karanta wa na wannan aya faja'ahu al-hadiru sai hadiru ya zo mashi wa qala sai ce mashi ma sha'alu rabbika al-yawm yau kuma menene tasarrufin ubangijinka ba ta raka ziraci sai bukar da kai ba amsa wa kama ya tashi mutahayyiran mai tsaimuwa fanama sai ya bacci bara annabi ya sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi manami a baccinsa fa arada alaihi su'ala sai ce ma annabi kaji kaji abin da wani bawan Allah ya tambaye ni fa qala lahu sai annabi ya ce masa asailu mai tambayar nan naka masailu laka mai tambayar nan naka al hadiru hadiru fa yana taka in ya zo sake dawo maka wasa alaka ya tambaye ka fa kullahu zai ka ce mashi shu'unin yubdiha wala yabtadiha al'amra ne wanda ubangiji bayyana da su yake yi amma ba wai yanzu aka fare su ba tun azal Allah yayi halitta ya gama yanzu sai dai an sa fim ne yana juyawa da duk abin da ka gani ya zo to a lokacin a gansu ne ya zo ba wai yanzu yanzu na Allah ya kirkira abin ba shi ne yarfawa kawaman yana daga waɗansu mutane waya zo akari ne kuma cozarta waɗansu falan ma asbaha yayin da ya waye gari a ta husai ko ga hazari ya sake dawowa wasa ala husai tambaye shi ba ja ba husai karba masa bizalika da ansar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi fa qala laudan ka san wali sai ce salli ala man allamaka in ka koma kun sake haɗuwa ga wanda ya sanar da kai ka to kai salati ga wanda ya sanar da kai wannan ansa na san wanda ya sanar da kai ai annabi ne
يسأله من في السماء سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم زامي مكو سابي أيها الثقلان يا قوة النويا يا بيو الإنس متن والجن da aljanu
فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ya ma'asar aljin ya ku jama'an aljannu wal insu da na mutane in istiqatum in kun ga kuna iya an tanfudu ku fita mina ka tsarin samawati daga sasannan sammai wal ardi da kasai fanfudu ku fita mu gani kaga ai an mutu azizun wato umarni ne na an san ba za a iya ba in kana iya to dai kai mu gani ai kaga an san baka iya wa kenan to shine amma dai ku sani la tanfudu na ba fa za ku fita ba ko da kun so fita illa bisin ɗane sai da iko ko awon koko duk watan da ƙarfi ga ya kola ku wata da ku ba kuma da kuka da ƙari ala zalika akan haka to wannan yana daga hujjar da maulamu shehul islam shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu ya baiwa malamai a zamanin da aka fara halba kumban farko ya tashi zuwa sama malamai suka kama ta ta ta ta abin da bai wani uba bai ka je ya zata ma halittar mamakan sama waye sai da ya shige su waye kaza waye kaza sai aka zo mashi ya ce ai shi ko ya yi gida wannan sai ya masa wannan aya ya ma asirul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan kaga cewa la tanfuduna dinnan ai ba ya nuna ba za ba za a shiga ba kenan la tanfudu da inda an tsaya aka ce la menene da ne sakatu an tanfudu na kadarin samatu wal ardi to fanfudu in aka tsaya ne kaga ai ba za yi ba an san Allah ya kulle amma cewa la tanfudu na ko da za ku shiga sai mun ba ku dama kaga shi tana yi wa ba da dama kenan kamar yadda annabi Allah ne ya ce ma annabi lan tarani a wajen ya ce mu Musa ko lan tarani ba za ka gani ba ai bai ce ba lan ura ba za a gani ba tsantsan in Allah ya ce ma Musa lan ura to ba wanda yake ga Allah ba amma ce lan tara ni kai dai Musa ba ka iya gani ashe ya nuna za a iya gane shi kenan to ai ga nan Muhammad ya biya gano shi to da an sa da ya ce lan ura to kowa har annabi Muhammad ba zai samu dama ganin Allah ba ba ma cewa kai Musa lan tara ni kai dai ba za ka iya gani na ba to irin wannan ne ai dai ba za ku shiga ba sai an ba ku dama ko kaga shi Allah zai iya ba da dama kenan to abin ka da ban mamaki kayan waliyai shi wannan kumba da za ka salba shi sai suka sa masa sultan sultan to me Allah ya ce illa bi sultan wani ne kaga magana Allah ta tabbata kenan Qur'ani kaga abin da Qur'ani ya faɗa ya tabbata kenan to in ka ce yanzu ƙarya ne ina aka samu bincike-binciken samu hasken rana a amfani da shi yanzu ba ana amfani da sola ba a nan kasa aka shirya ta yawon da suka je bincike-bincike to wai ce a sama allah ya tare ta a ai yadda suke shiga sama mahutar da kai irin ne kai a je a buɗe ma kabarin wanda ya mutu za ka ga mala'ikun azaba in azaba ake mai za ka ga mala'ikun rahama in rahama ake mai abin da shi yake gani a kabarin nan kai kana ganin shi an buɗe an sa ma hijabi to Allah ya sa musu hijabi ba za su ga irin mamakan halittu sama ba a a zahiri dama mai Allah ya ce ya alamu na zahiran min alhayati duniya ko wa hum an alakhirati gadilu rayuwar duniya sun san ilimin duniya duk yadda za a kirkiro wanda zai amfani a duniya to kafirai sun san shi amma lahira ba su da wani kokari to shi sa sai Allah ya sha makantar da su sammai sai su ga shiga ba ma za su gane sun shiga sama ta ɗaya ba sun shiga ta biyu ko ta uku ko ta bakwai duk ba za su gane ba su dai suna shawagi a duniyoyin taurari kawai kuma taurarin nan ba duniyar farko ba suke ba saman farko suke ba ba taurarin da yake saman farko duka taurarin nan sammai suke a sama to Allah ya ba su dama su je su hau kan wannan tauraron Allah ya ba su dama su je su hau kan wannan tauraro illa bisullah la tanfudu la tanfuzuna illa bi sultan an ba su damar kenan to dan haka ka hutar da kanka kaka ta kai ni ba ban da a to kaka sa kanka cikin lamuwa
fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falaka alhamd يرسل عليكما شواظ من نار ونهار فلا تنتصران يرسل ذا أتكو عليكم أجيكم شواد من نار ترزقهم متى أي هو لهبها شيني بلنت الخالص تعتشي من الدخان لقهاجي أو ما وقوكو تعالى دهاجن ونهاس سنكم أتومك حياجي أي دخان حياجين ديك لا لهب فيه بابل متأسكنسا فلا تنتصراني بذاك إسام kare kanku daga abin da muka sako din nan ba min zalika daga haka bal zai balbali ya sukukum zai kora ku ilal mahshari zuwa wurin taro fabi ayya ala rabbikuma tukazziban la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamd فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء إذا سما تطاجي أي انفرجت تطاجي تي أبواب قوقو في لنزول الملائكة دان سوك ملائكو فكانت سيتكوما وردة كمن صفا فلاوة ai huren filawa ai misala kamar da muhammaratan mai ja kadduhani koko kaman launin fata ai kala adimi kamar fata al'ahmari ja ala khilafisa ala khilafil ahadi wa biha wato bisa sabani yadda aka saba da ita yanzu ja ce ta gaba ja ce ba to ran tashi kiyama sama za ta koma ja wa jawabu idza to jawabin fa idan shakkatu din ta idza din ta nan fa idan shakkatu kama a azama haula mamakin girman tsoron wannan rana Allah ya kiyaye
فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ تو إن كجو رانا تو لا يسأل عن إنس با ولا متن ولا جان كو الجن الجني يسأل لا تميش عن ذنبه دغا تم دغا ذنبinsa ba wai ana nufin ba za a tambaye ku bane a farko da tashin kiyama Allah zai kiyale ne shiru kamar yadda yayi shiru nan muna abin da muka ga dama yana ji yana gani yana da yadda zai amma ya kyale mu to gobe kiyama shi ma zai mana haka ne ya kyale mu sai mun karkadu tukun to daga baya sannan sai a koma in mun kamar yadda bayanin ce to yi to sanda matsadi ya damu ba su bayan Allah da suka shirya da Allah hankalinsu ya fara dawowa sai ce haka za mu zauna mu rungume hannu ba mu ce ma Allah komai ba ga Allah mu san yadda za mu mu je mu nemi Allah wannan rana a yanke ta a yanki kawanta duk abin da za a yi dan aljanna hatta kafiri zai ce dan al shi ma yana fata wallahi a je ai maganin wannan rana dan aljanna shiga aljanna dan wuta shiga wuta dan bai sabu da ke cikin wutar ba to shikenan idan an tashi sai a je wajen annabi ta to ya zani ya ta to ba Allah ya turo mana zababbin bayan sa ba su ne annabawa ba mu je wajen su ai su suka sanar da mu Allah su suka to ko a yau din su za mu kama kafa da su to wurin ya kamata a ga Adam shi ne uban mutane a je wajen annabi Adam da an je ya annabi Adam ya wanda Allah ya walita ya uban kuwa ai mai kirari iyaka kirari sai ce to ga abin da muke so a taimake mu Allah ya yi hisabi dan aljanna in dan aljanna ne ya je aljanna in dan wuta ne ya je aljanna ya je wutan nan mu dai wannan rana mu huta ta ya annabi adam ya ce ni kai na kuma ta yadda muka yi ba ku san na sha gugul maya da shaidan ba tsakanin na da ubangiji Allah ya zaɓe ni ya aje ni aljanna ya bani sha ya yi man sha tara ta arziki ya ce ka wata ita ce ya kai ce shaidan ya rinjaye ni na je na ce wallahi Allah ya fushi da ni ban san yau yadda zamu gamu da Allah ba ba irin wannan wannan ranar ba ni da wata kasa'u amma ba zan kyale ku ba zan ba ku shawara ku je wani turin nuhu shine annabin shari'a na farko ku je wajen shi a je wajen nuhu ya ce ba mai mai kira da an mai mai ce ga abin da muke sai ina ni nuhu ba ku ji sunana ba nuhu mai kuka nuhu ne saboda kukan shi hawayensa inda hawayensa ke zuba haki sai da tsoro hakukuwa su da suka tsoro saboda kukan shi saboda ne ubangiji ya halitti bayansa yana son abinsa ya aiko ni gare su shekara na ɗari tara da hamsin ban samu mutane ba sai 'yan ƙalilan na yi fushi saboda Allah ya ce man to ka fai hakuri nuhu ba ho mai sake imani sai waɗanda ka sabu din ce a to in haka ne Allah to me ya amfani su kenan a gama da su Allah ko ya sha addu'a ta duka aka gama da su ai Allah yana da bai so sai ya halice su wallahi ni ma ba sai da zan gama da Allah ta kai na nake sai ya ce to amma dai bare ku je wajen Ibrahim sai a je wajen annabi ibrahim shi ma faɗa mai sai ce ai ni ma ina da nawa mai kashin wuta ai ba mai buno a jiki ai ba zai je kashin wuta ba to ni ma yana da laifin da nema Allah akwai waɗansu kwakwaran ƙaryayyaki da nema Allah guda uku wallahi ba zai da zamu gamu da Allah kuma waɗannan maganganun ba fa ƙarya ba ce amma a matsayin shi na babban mutum ga fada Allah shi ya ɗauke su matsayin ƙarya da haka shi ma yana jin tsoron ya za su gamu da Allah sai a je wajen Isa a je wajen musa kai aka je wajen musa shi ma ya faɗi a ce shi daga yana fada laifi ga allah na farko ne ya kashe wani bakin sai na biyu allah ya yi ma jama'a shi sa tara na arziki yana da ƙarshen abin da allah ya masu tserar da su daga sharrin fir'auna mun tsallake gulbin nan ba mu ma gama hukan gama ajiyar zuciya ba amma mutanen da mai kamata su Allah godiya ko sai suka muskance ma Allah aka samu dan iska ya kera maraki ya ce wai shine Allah suka kama suka kudi shi suka gauka na san ya zan gama da fushin Allah a wannan rana wallahi ni ma ta kai na yake amma ku je wajen Isa aka je wajen Isa Isa aka faɗa mai aka mai kirari ka ji abin da muke ciki Allah ya ya ya nabi Allah ruhul lahi wanda Allah ya kaza ya kaza aka mai na cika yace oh ai waɗanda kuka baro su duba su kai girman laifi na ba ni da Allah ya halice ni ba uba kuma ya bani hurci tun ina yaro ina azan a ranar haihuwa ta na fara magana dan hujja cewa ga mutane na inni abdullahi atani alkitaba waja alani nabi'an bawan Allah ne ni fa kuma Allah ya sabi ya bani littafi kuma lallai ya sanya ni annabi amma mutanen me suka yi riko na wai Allah akwai laifin da shi wannan ya kai wannan balantana yi shi a ce wai ni matsayin mu guda da ni da Allah wallahi ni ba san yadda zamu gama da Allah ba amma ku je wajen Muhammad ana zuwa dama su can mai annabi ya faɗa ni ne farkon in kiyama ta tashi in an yi hurin kaho an mutu to in an yi hurin tasowa da kaburbura to Allah zai hana kowa ya fito daga kabari sai ƙasa ta tsata nawa kabarin zai fara budewa ni zan fara hitowa sai na gagije na huta kunna natsuwa ta same ni sannan Allah ya tada wanda zai tada to annabi Muhammad yana fitowa Jibril na share mai abin nan ba shi tambaye shi yake ma fa Allah bi ummati ya ne al'umma ta take ciki kaji shi ba ta kansa yake ba me al'umma ta take ciki a to ne ka gidan Allah ba ma ta kaddama ne yanzu da kauma ta akara ai anan za ta yi aiki me ya mai wa jibrilu wani hali ya al'umma ta take yace ai ba ta da shi ba ta shi kenan bayan an gama yayi ne yayi natsu kowa ya kama hitowa da kabari to wannan hali da aka shiga to da aka zo wajen annabi tun ɗazu abin da yake jiran ku kenan tun ɗazu nan zaune nake ina jiran ku an gama ya tashi ya kama gaba ya jirgare inda Allah ya kaddare ya gaisa da shi ya zo majalisa Allah zai duka ba ya saba da sujada ba zai duka abin da ya saba ne ce tashi tashi mamad dago kanka ya mamad me kake so kan ya fati zaka ce ba ce to ka zo da je ka aiki
alhamdulillah ya barkala tsara lafiya
آمين
فإذا انشقت السماء فكانت ولدة كالسهام فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان to ita ce mace a kanta a wannan rana ba za a tambaye mutum an zambi ga zunubinsu ba duk da cewa wa yus'aluna za a tambaye su fi wakatin akara a wani lokaci to dalilin da ya kawo ce wata magana ke farkon lokaci Allah ba zai ce ma kowa komai ba to daga ƙarshe ne kawai za a tambaye kowa saboda aya da ce kowar rabbika la nas'alannahum ajma'in na rantsi Muhammadu na rantsi da girman ubangijinka sai mun tambaye kowa baki daya to wanjan jani da ake tabbati wana anan وفيما سياتي da abin da zai zo bi ma'anar jinna aljannu kawai ake nufi wal insu da aka ce insu din nan fihi ma a cikin su bi ma'anar insi shine wanda yake jinsin mutum
fari ayi ala rabbikuma tukazziban la bi shay'in min na'bika rabbana nukazzibu falakal hamd يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون أنا كان كافري على نكيما بسيماهم لألامة وتألامة سواد الوجوه بقى كان فسكوكي دو wanda kaga fuskar shi kamar tawada to ka tabbata ba mutumin kirki bane wanda rakatul uyuni da jan ido fa Allah ya mana kai to wannan da kaga mai wannan fuska to ka sani abin nan kafiri ne fayyukhadu to bayan haka nan za a kama su bin nawasi kwakwalwar kansu matattarar gashin kansu za a kama wala a kadami da kafafu a lankwasa su irin yadda ka sana lankwasa tarwada a soke ta a kare a menene a tsinke su haka za a yi makafi sannan a jefa shi wuta na yi mana tsari فلأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون hadhihi wannan da muke muku bayani jahannamul lati wutan nan ce wadda take yukaddu bi har mujrimuna kafire suke karyatawa da ita suna cewa ba ta يطوفون بينها وبين حميمنا yadubuna za su rika yin sa'ayi mummunan sa'ayi ba irin na suka fassafa da marwa ba za su dinga kewayo bainaha tsakanin wuta wa baina hamimin da tsakanin wani ruwan zafi alim mai tsananin zafi to yi tsauna shi za a rika su tsaunahu shi za a rika shayar da su idan saga su idan sun kawo ne idan sun nemi dauki min harin nari daga zafin wuta idan azaba azaba ta kuma sai Allah ruwa muke so Allah ruwa muke so to shi wannan ruwan shi ne za a ba su
فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولمن خاف مقام ربه جنتان to tunda mun kashe muku jiki yanzu a yayyafa muku ba wani man khafa ai da kullum minhum duk wanda ya ji tsoron makamar rabbi tsayawa gaban ubangijinsa minhum daga mutane ko aljanu aw li majmu'in ko ku dukan su to lil hisabi da hisabi fataraka sai ya bar ma sai ta husa ban ubangiji to kowannen sa yana da jannata na aljannatai guda biyu فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ذواتا أفنان to su aljannatan nan guda biyu zawata ma'abuta afnanin rassan itace ne ai a gasani jami'in wato ai a gasanin wato rassa jai jam'u fananin wato jami ne na shi ga aluga kenan fananu wato reshe katsalalu wato ma'auninsa kenan فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيهما عينان تسريان waɗannan aljannatai guda biyu da muka ce ta masu tsoron masu tsoron tsayawa ne gaban ubangiji gobe kiyama suka daina sabo to a wannan aljannatai fihi ma aina ne akwai idanun ruwa biyu ta jirayen da suke gudana فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falaka alhamd فيهما من كل فاكهة زوجان sai ma a cikin waɗannan aljannatai guda biyu ɗin nan da muka faɗi to min kulli fakihatin akwai iyakar kayan marmari duk abin da ake sha'awa ta duniya a duniya to akwai shi a layi- a al- aljanna sannan akwai wanda bai zo duniyan ba ban- wannan abin da ka saba da sune a duniya to tun da ka zo a aljanna ka riga ka saba da duniya eh, abu abin jin daɗi na duniya irin su kwakwa irin su mai take da suna wadda ake gagaya ɗin nan gori ba to duka akwai irin su kai Allah ma ya ce mana hatta guna ai ka san dai guna ko me asalin me mai ne dandanan guna to wallahi in kana tanta za a fita ma da guna amma ita mai zaki suratul ai da zahiri na Allah ya harka mana kankana ba suratul guna ke gare ta ba to tun yanzu ai ta fa an wada canza mana magani to duk abin da kake sha'awa a duniya ko da na wahala ne saboda kai ka haito gidan wahalar ka riga shiga abin nan to ka ka saba kana to sai Allah ya kama shi amma in za ka yi shi na ni'ima ne wai dai abin da ran kai ke so ne abin da zai faranta ma a rai to shi Allah zai maka to amma fa me yasa Allah ya maka haka ka faranta ma Allah rai ka yi mai abin da yake so wanda kai ba ka son shi amma dan Allah na son shi kai yi shi to shi ne abu nema amma dan ka yi abin da Allah ke so ko Allah bai ce ka yi shi ba za ka yi shi wannan ai ba so ba ne a abin da Allah bai so abin da Allah yake so kai ko ba ka so to ka je ka yi shi dan Allah na son shi abin da Allah bai so kai ko kana son shi abin da Allah ke so in shi ne na farko abin da Allah ke so kai ba ka son shi amma tun da Allah na son shi bari ka je ka aikata shi haka abin da Allah ke so abin da Allah bai so kai ko kana san abin nan iyakar san ka amma tun da Allah bai so ka bashi ka ci da sa'awarka to shi ne wannan so to wannan son shi ne zai amfane ka da shi a gobe amfani san da kai ma Allah shi ne zai amfane ka da shi amma ba abin da kake ki ba Allah ya ce a bari ka bari to ko bai ce a bari ba kai da kanka za ka bari ba abin da Allah ke so a yi ba kai ma kana son shi ko bai ce a yi ba ai za ka yi saboda kana son shi a ya samu saɓani Allah na son abin nan kai ko ba ka son shi amma ka yi shi dan Allah na so Allah bai son abin nan kai ko kana son shi ka bar shi dan Allah bai son shi to shi ne to a haka za ka samu ni'imar da ta za a faɗi Allah ya ba mu iyawa Mm. to duk abin da ke duk ka duk abin da rai ke sha'awa a duniya to akwai shi a aljanna ai kullu au koko kullu ma yutafakkau bi duk abin da za a ɗebe marmari da shi to akwai shi zaujani kala nau'i biyu ai nau'ani nau'i biyu radabun akwai danye a wayadusun akwai busasshe kamar dagin da sauransu wal murru minhu ma wato mai ɗaci a cikin masu abubuwan nan na daga aljanna ta nan fi duniya in a duniya ɗaci gare shi to a nan kala wato kalhan zali kamar guna to fulo mai zaƙi ne aljanna فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد متكئين على فرش بطائنها من الزبرق وجن وجنى الجنتين دان mutaki ne masu kwankwantawa ne ayyata na'amuna suna ni'imtuwa ala furushin bisa waɗansu shimfiɗu wanda baɗa'inuha soson da ke cikin shimfiɗin nan min istabrakin wato istabrak ne ai maganin zaben da ya yi kauri min dibadi na alharini wahashina kuma ya yi kaushi shine kamar soso kenan wa zahayar abinda aka yi rigar katifar da shi min sundusin na sundusu ne shi ma wani nau'i ne na alharini sannan wajen aljannata ne ‘ya'yan itacen wannan aljanna guda biyu danin kusa-kusa suke ai karibin kusa ne ai karibin kusa ne yana da hulƙa'imu in tsaye kake ka ci wal ƙa'idu in mutum zaune yake ya ci wal matsaji'u in makonce yake wato alanko ta kenan bai iya tashi to yana nan kawai za a sako mai ya kai ya gaigai abin da ke sai ka ce bibi
فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu فيهن قاصرات الطرف لم يقلثهن انس قبلهم ولا جان to ubangiji ya san ya halicce mu da son jin daɗi da ni'imtuwa duk yadda jin daɗin nan ya ƙare a ƙarshe in ba mata sai ka ji banza ne to shine bayan an gama faɗa mana kayan marmari to ga marmari can na ƙarshe hinna a cikin aljannatan nan guda biyu wa mastamalata da abinda suka taru alayya kansa min al'alahi na dakuna wal kusuri da benaye to akwai qatiratu tsarfi masu kamen gani ba wai makari ba a ba su kallon kowa ai masu kamewa gani ala azwajin na sai mazajen su kawai almuttaqina wanda ke kokkwance din nan min al'insi na mutane wal jinni da aljannu lam yadmituhunna qablahum ka lam yadma sunna insan qablahum wala jan mutum ko aljani kafin kai mijin mata aljanna din nan ba wanda ya taba ganin ta balantana ya sadu da ita balantana ha ya ɗebe mata budurci ayo wannan su min alhuri wato daga matan aljanna ne au koko a'a min min nisa'i duniya matan ku dai na duniya din na almunsha'atu wanda aka kirkira a rayuwar duniya su Allah da ne a wannan siga.
فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن كم matan nan sai ka ce al-yaqutu yaquti ne shafa'an wajen tsarki wal marjani da marjani ai al-lu'lu sai ka ce lu'alu'ai suke bayadan wajen fari فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in minna bika rabbana nukazzibu falaka alhamd هل جزاء الإحسان إلا الإحسان hal jazaa'ul ihsani babu wani sakamako na kyautatawa bi ta'ati da biyayya illa al ihsan sai kyautatawa bin na'imi da na'ima فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ومن دونهما جنتان ومن دونهما banda waɗancan aljannatan guda biyu da muka muku magana ko to akwai jannata ne aiban har yau kuma akwai waɗansu aljannatan guda biyu su ma liman khafa na wanda ya tsoron makama rabi tsayawa gaban ubangijinsa ya kiyaye kansa daga sabo ya tura kansa a biyayya ubangiji to su Allah zai ba waɗannan da muke bayani na farko da ta yanzu فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد
مدهمتان to ka'i wato itace da tsiraruwan da ke cikin waɗannan su kuma aljannatan guda biyu baƙaƙirin baƙaƙe irin suke ai saudawa ne wato baƙaƙe ne min shiddati khudratihima wato saboda tsananin koransu ai kamar gona ce wadda aka gatanta aka yi mata aiki yadda ya kamata aka ba ta taki shi kuma Allah ya ba da ruwa yadda ya kamata dan Allah in ka je ganyen masarar nan ya kake ganin shi ya koma baki saboda jin daɗi to shi ne aka ce haka saboda ni'imar aljanna ganyayen gasu koraye ne amma sai kamar sun yi baki ne
فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فيه فيهما عينان نضاختان a cikin waɗannan aljannatan guda biyu da muke magana da a cikin eh, muke magana kan su to akwai aina ni idanun ruwa na bakatani wanda ke halwo ruwa haka gerin kan ai ka je babban manyan birane ah, round round about za a ga an yi ah, an dawo ruwa yana halba ruwa haka ko ko ka je wajen manyan hotel hotel hotel duk za ka yi ta ganin irin waɗannan to wai kwaikwayon aljanna ake yi aifan wara ta ne masu halbawa bil ma'i da ruwa la yanqata ani ba za su yanke ba فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in min na'amika rabbana nukazzibu falaka alhamd فيهما فاكهة ونخل ورمان fihi ma a cikin aljannatan gudan guda biyu akwai fakihatin su ma suna da nasu kayan marmari wani halin da dabinan da ka sani wa rumman da rummani aihuma min ha daga suna cikin sokila aka ce min min gairiha ba wani ba irin wannan ne na duniya ba wani kalan ne daban فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in minna nika rabbana nukazzibu falakal hamd فيهن خيرات حسان alayhin na cikin aljannatan nan guda biyu su ma akwai khairatun mafiya alkhairi a kadakan wajen kyawawan ɗabi'u sannan hisanan masu kyau wujuwa wajen fuskoki فبأي آلاء ربكما تكذبان la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamd حور مقصورات في الخيام su waɗancan mata da muka faɗa muku din nan masu kyakkyawan hali shurun mata ne shadidatu sawadil bayadil uyuni wato wanda yake ba- ba- bakin kwaya idan su baki yake wal wa bayadaha kuma farin nan fari yake tas makasuratun samna abun boyewa ne fil qiyami a cikin hemomi tanti min durrin shi ko tantin daga lu'uli ne mujawwafin wato rarikakke
فبأي آلاء ربكما تكذبان to su wannan tantuna mudafatan abin jinginawa ne ilal qusuri zuwa ga dinayen su shabihatan masu kama bil quduri da irin dakunan da aka yi na aka sa ma net wato aka sa akwai wani da yake za ga an sa wani abu labule za ga shi kaman gidan tsauro to duka akwai irin- duk- eh, haka za a yi. wannan raɗi suke banda zaman can ɗaki an yi to waje kuma a shakata to ga tantuna nan masu irin wannan sifa
فبأي آلاء ربكما تكذبان
لا بشيء منا لك ربنا نكذب فلك الحمد لم يسبقهن إنس قبلهم ولا جان lam yadda muka wannan insun qablahum wala jan kamar wadancan ne su ma babu namiji na mutum ko na aljini da wanda ya taba ganin su balantana ya sadu da su balantana ya ɗebe masu budurci ai kila an ce azwajun a matan su dai da suka bi Allah tare da su suka Allah ya bazu arziki suka shiga aljanna to su za su koma yan mata yan shekara 33 kuma a haka za su dawwama ba maganar tsufa ba maganar nono ya faɗi balantana ya ko rankwasawa ba zai ba balantana ya zama silifa to ko da wasu haka suke kuma da duk ka sadu da ita ka gama biyan bukatar ka da ita za ta koma ta kulle sanda duk za ka dawo budurwa za ka ishe ta to kaga ce ta to aiko za mu sha wahala da ni da ita oh oh na aljanna ba gidan wahala ba ba wani wahala
فبأي آلاء ربكما تكذبان
ذلك ربنا نكذب ولك الحمد متكئين على رفرة خرد وعبقري الحسان متكئين mazajen su masu ni'imtuwa ne akan waɗansu shimfiɗu ai ala rafrafin bisa wani shimfiɗa ko zoren koraye jam'u rafrafati ne ai butuɗin shimfiɗu wa wasa'idu da matasan kai wa abu ƙariyin ne ga kuma katifu masu kyau ba irin royal royal form ba ba irin a ina ita ai tana tana yin ƙasa to wancan ma abada
فلأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد تبارك اسم ربك ذو الجل- ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك سونا وبنجزك يا جرما ذي الجلال ما بوتين جرما والإكرام لكرم سيقم من تقدم يا جباتا أما ولفظ اسم سوى تبارك, تبارك اسم ربك أي معنى وبنجزك يا جرما كوي
سورة الواقعة مكية وهي تسع- تسع وتسعون آية سورة الواقعة سورة إذا وقعت الواقعة كنا مكية مكة تسوكا إلا إن بندا أفبهذا الحديث الآية هذا كرشن آية وسلة من الأولين سيكو سلة من الأولين شيما الآية كرشن آية وهي إتوانا سورة ست أو سبع أو تسع وتسعون آية آية تسعين ko da shida da tisin da shida ko da bakwai ko da tara khilafan makaranta kala masruq masruq yace man arada wanda ya nufin an yi alama ya sanna na ba al'awwali na labarin halittar farko wal akhiri na kashe wani ba ahalin jannati ya san labarin mutanen aljanna wani ba ahalin duniya da labarin mutanen duniya wani ba ahalin al'akhiri da labarin mutanen lahira to fale ya qara ya zo ya karanta suratul waqi'ati sura idza waqa وهكا وهكيا أن هكيت أن عثمان سيدنا عثمان دخل على ابن مسعود يا شجما عبد عبد الله بن مسعود يعود يا جيشيش إلين جيسوا ترش اللافية في مرضه أما رش اللافية الذي مات منه وند يرسل أجريشي فقال سيدي مشي ما تشتكي تو يزم يكي دامك يا عبد الله قال تي بنوبي ذنوبنا نسوك دامين kala sai ya ce fa ma tastahi to me kake da sha'awa yanzu kala ya ce rahmatu rabbi rahama ubangiji na kala sai ya ce afala na da ulaka dabiban to ba ma kira ma likita ba kala ya ce at-tabibu amaradani likitan da zai bani magani kake sai ya bani magani shi ya jefa min ciwo ba Allah shine bai bani lafiya bai bani ciwo ba to shine kala sai ce to afa na nuru daga da baika to ba ma yi go ba ma ba ma yi umurnin a rika ma kyauta ba daga baitul mali kala ce la hajata li fi banda bukata a cikin baitul abin da ke cikin baitul mali habistahu ka rike shi baka ba an ne daga bari na baka ba ni ba fi hayati a rayuwata sai a yanzu kaga ina tsakanin duniya da lahira ka ce wai ka bani ban bani bukata wata da babu ne indi sannan ka kawo shi gare ni kala sai ya ce to ai na baka koda ka bar duniya ya kunu li banati ka min badika to ai zai zai amfani ga yayanka mata yan kala su ko kala ya ce oh ataka sha alayya ataka sha ala banati alfaqata wai kai nan kana jin tsoron talauci ne ga yana mata min badi bayan na bar duniya to yi ni amartu na dan ka ji da kyau amartu hunna na umarce su an yi qur'ani su rika karanta suratul waqi'a ta sura idza waqa kullu lailatin kowane dare bayani dalili ko ni sami'tu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa man qara'a suratul waqi'a ta kullu lailatin duk wanda yake karanta idza waqa kowane dare lam tusihu faqatun abadan ba zai talauci ba har abada da haka ga ka ga ta nan Allah ya saka إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا كجك يا ما تابع ran da duk kiyama ta tsaya to kazibatun duk wata rai mai karyatawa ga cewa ba za a kiyama ba to laisa ba ta zamo ba liwaqa'ataha wato kazibatun mai karyatawa a ga zasu liwaqa'ataha ga zuwanta to laisa a wannan lokacin babu ai nafsun rai tukar ribu da take karyatawa cewa ba ta ba ta shi kiyama da an tambaya shi ne ta kore ta kama na fata kama yadda ta kore ta juna a duniya turan da duk ta tsaya magana karyata ai ta kare mai bahaushe ya ce gani in ta tsaya ta tattattun wannan rana mai wulakanta waɗansu mutane rata'atun wannan rana mai ɗaukaka darajar waɗansu mutane ai hiya muzahiratu ita mai bayyana nawa ce li hafda aqwamin ga wulakanto waɗansu mutane bidu kolihim saboda shigar su annara wuta wala rabi kuma ita mai bayyana wace ga daga waɗan akari na waɗansu mutanen bidu kolihim saboda shigar su aljannata aljanna idza rujjatil ardu in kaga an motsa ƙasa rajjan motsawa ai hurrikat aka motsa ta harakatan shadidatan motsa mai tsanani wa buzzatil jibalu aka tankadar da duwatsu bassan tankadarwa ai furtita aka dandake ta fakana ta koma haba'an kamar kura ai basa abun watsawa
wa kuntum azwajan salasa wa kuntum to za ku zamo azwajan dangogi salasatun guda uku fa ashabul maimana azwajan salasatan wato guda uku
fa ashabul maimana ma ashabul maimana fa ashabul maimana ci kashi na farko kenan su ne ma'abuta dama wa humul ladina su ne waɗannan yutauna da za a ba su kutubahum littattafan su da aimanihim a hannayensu na dama to Allah ya sa mu cikin su mubtada'un wannan mubtada ne kabarhu labarinsa ma ashabul maimanati wa ya sanar da kai abin da ake cewa masu ma'abuta dama ta'azimin girmamawa ne li sha'anihim ga sha'anin su bi dukulihim saboda shigar su aljannata aljanna kashin farko kenan wa ashabul mat'ama ma ashabul mat'ama wa ashabul mas'aba sai marasa arziki mazuwa shunci ai a shimali dama a hagu da an yi wuta shi ne a ba kullum kowanne min daga cikinsu kitaba hu littafinsa bi shimali a hannunsa na hagu Allah ya kiyashe ni ma ashabu shimal ma ashabul mas'amati waye sanar da kai suwaye ma abuta rashin arziki ta haƙirin wulaƙantawa ne lisanin ga shanin su bi da kullum saboda shigar su annara wuta kashi na biyu kenan wasajiquna sadiqun ulaika
wasabiquna sai masu riga kashi da uku kenan ilal khair zuwa ga alkhairi wa hubul anbiya sune annabawa mubtada'un mubtada ne wa asabiquna su dai masu rigan nan takidun karfafawa ne li ta'zim shanihim dan girmama ga shanin su wal khabaru ulaika al muqarrabun wadannan sune abun kusantawa fi jannatin na'im في جنات النعيم تكن الجنتين نعمة ثلة من الأولين to su ma cikin waɗannan ɗinnan akwai akwai waɗan akwai waɗansu jama'a min al-awwali na farko ai jama'atin na jama'o'i min al-umam al-madiyati na al-umamin da suka shuɗe wa qalilun min al-akhirin a na ƙarshen ma akwai ƴan kaɗan a cikin su min ummati na al'umma Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum as-sabiquna sune na masu riga min al-umam al-madiyati daga cikin al'ummomin da suka shuɗe wa hadhihi al-ummati sai ko wannan al'umma wal khabaru labarin su mubtadan ala sururin mawdu'a
muttaqina muttaqina alaiha mutaqabilin ala sururin suna kan waɗansu gadaje mawdu'natin abun sakawa ai mansu jatin abin saƙa bi ƙarbani zabi da sandunan zinari wal jawahir da jawahir da jawharori muttaki'ina suna masu kwantawa alaya a gare ta mutaqabi ne kuma suna kallon juna ayya na'am yadubu alayhim wuldanun mukhalladun sannan ya tsufa alaihim wuldanu yara mukhalladuna abin dawwamarwa akan rayuwar yaranci to za su kewayo alaihim gare su ne da kadimati dan hidima Allah su ya halice su ne ala shakalil auladi ai tunda ba haihuwa a aljanna ko la kiyama ba magana haihuwa to gashi mun raba da zaman duniya wane yana da da wane yana da bika kaga da abin nan to shine a ɗebe mana hatso to shine za a halitta mana kananan yara suna ɗebe mana hatso suna kai komo a cikin mu
بأزواج وأواريث ala shakala da auladi bisa kaman yara la ya haramu na ba za su tsuwa ba da aka wabin to za su ka kewayawa da kotuna a kadayin korai la'uran laha wato butoci wanda ba hannu a gare kwab wanda bai da hannu wa bariku da butoci laha oran wanda suke da mariki wa haraɗin da kuma baki wato kamar butu shayi ai kaga za ka ga za ga bakinta kamar hancin giwa ai hancin giwa shine kurko to shine sai aka tufanta wannan buta saboda buta shayi hanya ba bakinta kaga yana kaman hancin giwa to su ne aka ce aka tufanta mana shi وكأس من معين wakasin sai ko korayen ai ina wakasin ai ina ya shurbi da kamri da kuma kore irin na shan giya kwano wato kwakwam na shan giya min ma'inin wanda ya fito daga wani ruwa mai gudana ai ba'un wato mabanna mabugar ruwa da layan katso baya yankewa abadan har abada لا يصدعون عنها ولا ينزفون la yusaddauna anha ba za su yi ciwon kai ba dangane da shan giyan nan wala yunzafuna ba kuma maye ai min nazafa sharib ne wa an zafa ai la yasulam fi ma fiha suda'un wato ba ciwon kai bai tabbata a cikin ga yan aljanna a cikin shan giya aljanna wala za ba kalin ko ta a hankali bi khilafi khamri duniya sabanin duniya giya duniya ga daci ga sa maye ga sa abubuwa wanda ba su dace ba وفاكهة مما يتخيرون wa fakihatin ga 'ya'yan kayan marmari min ma ya tahayyaru na abinda 'yan aljanna suke so suka zaba ولحم غير مما يشتهون wala mi dairin ga naman tsuntsu min ma ya tahuna na abinda suke marmari وهور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون wa hurun ga mata ainihin nisa'u mata shadidatu sawadil uyun masu tsananin bakin kwaye ido wa bayada ma kuma tsananin farin kwaye ido ainun kuma masu girman idanu ai da khamul uyun masu manyan idanu Ah, na'am shine uyun ainun ko wato kusurat ainuhu badalu badalu zanniha limin jani satil ya'i ai mai da an mai da shi an mai da rufa shi ya koma wato an baki an mai da shi wasali kasa mai maimakon inu saboda haduwarsa da wau kaga a ce ga ya ga wau kuma ya wasali kasa kaga ba zai yi ba to sai aka ce inu ai shari da mai nada shi ne wan furadu aina'u kaga yin abin da fasar su na mai wanda ya sama ya ce aina'u turai mai manyan idanu a turai da kasan sunan da kasa ya kamata duk sunan da zaka samu ɗanka ko ƴarka to ka koma gidan annabi ka gani me zaka samu ciki in na namiji ne ga ƴaƴansa nan maza in ƴaƴa mata ne ga ƴaƴansa mata in Allah ya baka ƴaƴan da suka wuce ƴaƴan gidan annabi to ga sahaban annabi nan maza da mata duka akwai su amma ka rika ɗauko suna aina uka dai mai manyan idanu iyakata kenan a nawa ke nawa ke akwai nawa ne to gani wai muna faɗi ne mutum ya rika sa ma ɗansa suna mai kyau ai na yi bayani kwanaki misalin suna ga wanda aka sa ma suna kamar ɗanɗano ne da a sa ma abinci idan aka sa ma abinci gishiri da magi da kore ne zai yi amma in aka sa mai garin darbejiya ba ko ko ka sa mai garin hannu me zai yi ka gani to haka suna yake ga wanda aka sa mai suna in ka sa mai suna na kwarai ya zama ɗa na kwarai in ka sa mai akasi to kaka zargi ko aka zai kai ka ɗauko ka zo ka sa mashi don haka kamar yadda yake faɗa a daina bibiyar sunaye yan fim sunaye ne na jahilci in ba wanda ka ji lallai sunayen nan addinin musulunci ya zo da su ba to wannan ka ji shi ka bi su amma inda duk baka san suna a da faɗin suna ko ko kaga fim ta burge ka an aro wani suna na banza an sa mata kai dole da ka samu yaya har zanzana kake kana so zaka samu yan kawanci wata ban san ko ta tsinaniya ce ba tunda ai sunan da suke amfani da su sunayen laraba matan larabawa ne yan iska karuwan larabawa su ai suna ai mafi yawa duk fina-finan da ake na ai ko dai a fassara fim din larabawa ko kuma a fassara fim din turawa iyaka ta kenan ko na indiya daga nan sai ne kaɗan ne ake samu na al'adunmu na hausa to a san nan ne za ka ji ana suna aro sunaye to suna sa kansu su sunan iya kashe abin kai ko ka ɗauko ka liƙa ɗan kashe ka buga kusa yau su zai rabu da shi to ka gani ita ko da ka ta tashi ta yama aka sa mata ko to tana barin fiye bai bai wurin wurin ɗin ɗin ta za ta koma sunan da ubanta ya sa mata kai ko rudaɗe da yanzu yanzu suna kawai baka san fassarar shi ba baka san ma'anar shi ba ka zo ka daɓa ma ɗanka ko ka daɓa ma ƴarka akwai sunan da bai dace ma ba a ce a kira mutum da shi ai hatara ai aina'u mai manye mafuraduhu mafuradinsa aina'u ai mai girman ido sai wato ma'auninsa ta hamra'u wafi kiratin yujarru turun inin na'am ka misalin lu'lu'i za gan sai ka ce lu'lu'i almakanuna abin kiyayewa wanda yake koye to haka za ka ga matan aljanna jaza'an bima kanu ya'malu ubangiji ya yi masu wannan ya yi masu sakamako ne jaza'an sakamako ai ja'anna lahum mun sanya mai yan aljanna ma zikira abin da aka ambata din nan lil jaza'i dan sakamako au ko ko jazainahum mun saka musu jaza'an sakamako bima kanu saboda abin da kace ya amalu na suke aikatawa la yasma'una fiha lagawan wala إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها أن الجنة باتا جين أتجين الجنة لقوا ياسسا مغنى أي فاحشة مغنى تباتا من الكلام نبنشي ولا تافي من كو أبن ذي جاو ذنبي إلا إن ذي حق هاجون أبو توسي قيلا فتا سلاما سلاما شيني سلاما شيني وأصحاب اليمين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسرور وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرج مرفوعة إنا
ashabul yamini sai ko ma abuta littafi a dama ma ashabul yamini su a menene waye sanar da kai abin da suke abin da ake nuni da ma abuta littafi a dama fi sidirin to waɗannan suna a cikin wani ice inuwa ta iccen magariya mahadudin wanda bai da kaya magariya nan ya take to ta can aljanna ba kaya ya'ya ne kawai kayata wa sai kuma icen ayaba mandudin wanda yake jere yake da nonukansa ayaba nono da take fitawa kai da take fitawa ko da ta fitar shi an gama da ita da an yanke sai a cire menene tushen ko to ita ta aljanna yadda ka san tun daga farkonta har kasanta duk nono ne na ayaba ko ina ko ina kake so ka ɗiba ba kuma irin nukan me yake gane to ba irin shi ba a nuna farautu ba dunu wannan Allah ne ya yi shi a haka nan ba wai in ka yi to sai ka jiran ta nuna ba ta ga in ka yi aibar duniya nan ita tsoro kai da ganin kai daga cin ɗanta ta yi shekara nawa ba dai shekara guda ba kai ka sani to ko fit da kanta yi wata ɗaya zai zai zai gama girma sai ya yi watanni idan ya yi watanni kuma sai an ji an menene an hidiman nuka shi to wannan ba ruwanka da nake kuma ba ta riƙewa manzojin mai dunjintuka aibil hamli yana ɗauke da kaya da dunjintuka min asfali tun da ƙari tushen ayaba ila alaw har samansa duka dunjintuka ne na ƙwayoyin ayaba wa zillin ga wani inuwa mamdodin madawwami wa ma'in ga wani ruwa maskobin mai gudana ai jarin mai gudana da'iman ko da yaushe wa fakiya ce ka siya kai ga dai ƴaƴan kayan ƴaƴan marmari na masu yawa yau da ko ko yau ga ba jin ya azumi ba jin ya azumi eh to wannan kayan daɗi da muke faɗi har sai ka manta da kana azumi la makatsuwatu wanda ba ta yankewa sai zama na auna zama ne ai akwai gan ƴaƴan itacen da yake sai yanzu ina tabo yake ina dunya ina menene sai lokaci lokaci to duk abin da ka sani na kayan marmari ba shi da rani ba shi da damina ba shi da bazara ba shi da kaka wala mamnuatin ko ba ka zuwa a ce na nawa kake so dai da ka zo a gidan ka take wa za ka tabba za ka kawai ka ɗiba ka ci ba ba hanawa ba ce bisa manin da kuɗi wa furushin ga waɗansu shimfiɗu marfu'atin wanda aka tsotsaga su ala suru da akan gadaje to sannan inna an sha'ana hunna in sha'a to kuma mun fa mun kagan masu waɗansu mata kagawa ai alhura al'ina ma jamhur al'aini min gairi wuladatin wanda ba haihuwar su akai ba waje annahunna mun sanya su abkaran yan mata ai abara yan mata kullama atahunna azwajuhunna da duk mazajen su suka samu suka zo masu wajaduhunna za su same su abara sun kuma sabbin yan mata kuma wala waja'a ba wani wahala cikin tsere musu matanci sannan urban masu san mazansu ne da gaske ai wahiyal muhabbatu ita ce mai tsananta soyayya ila zawjiha zuwa ga mijinta ishkan dan bege lahu ga mijinta atraban shekarun su guda jamo tarbe ai mustawiyatin tsini ba wanda ta girme wata duk wannan mun yi shi ne
li ashabil yamin ya sahabil yamin dan masu mabuta daman nan ai silatu an sha na hunna aw ja'alna hunna din nan to na'am sallatun min al-awwalin wa huwa musu sallatun wadansu jama'a ne ashabil yamin din min al-awwalin daga mutanen farko wa sallatun min al-akhirin sannan kuma akwai wadansu jama'a daga mutanen karshe wa ashabul iman to mun gama mun gama ne ma za a shiga kishiyarta ma ashabun shimal to wancan ni'ima da aka faɗi an yi ne don mai jin Allah ya ƙara jin Allah wanda bai jin Allah ya taso ya ji Allah to mun gama da nan to yanzu kuma sai tsoratar da wanda bai jin Allah a ƙara iza shi ba ya fara kwaɗayin zai fara kula da jami'in sallah ba zai bar zai bar kaza zai bar kaza zai rika bi kaza saboda jin ni'imomin aljanna Allah ya tabbatar da mutanen kirki shi ko ba mutumin kirki bane to daga yau ya dauka maka zai ka kaza to shine sai aka dauko duwatsu a wanda za a za a tuntuɗa shi ya ƙara ya hau sama to nan za a tuntuɗa marasa tsoron Allah ne zuwa ga zuwa tsoron Allah wa sahabu shimal sai ma abuta hagu ma sahabu shimal wa ya sanar da kai abin da ake ce ma abu hagu wato wanda aka ba littafi a hagu kenan fi zamunin wahaniyin na'udhu billahi mm wa zallin min ya'amun la baridin wa la karim to fi samunin suna cikin wani iska mai zafi wa minan nari wanda daga wuta yake fitowa inda take fada take shiga tamfazu tana shiga ne fil masaji fil misali kafar gashi ita na Allah ya aje ta nan ne wurin shigar ta ka ji azaba kafar gashi to na wannan iskar zai rika shiga mai yan wuta wahamimin ga wani ruwa mai zafi ai ma'in ruwa shadidil hararati mai tsananin zafi wazillin sannan ga wani inuwa na itaciya ha'a min ya hamu na bakin hayaki ai dukhanin wato hayaki shadidi sawadin mai tsananin duhu labarin shi ba mai sanyi ba balantana ka ji daɗi ka ga yadda kamar wani samina zilali na iyo- na inuwoyi wala karimin ba kuma mai can gani ba إنهم كانوا قبل ذلك مترفين yana wasu wanda aka tura wuta a kano sun kasance mutrafina masu jin daɗi muna amina masu jin daɗi la ya ta'abu na ba sa wata wahala ta ba'ati cikin bin Allah to su ne cikin wannan to kano sun kasance kaula zalika kafin shiga su a wutar nan to ka ji halin da ya samu kai shi wuta وكانوا يصرون على الحفظ العظيم wa kanu sun kasance yusirruna ala al-insi suna nacewa akan zin- akan aikin sabo wato zunubi su abin da duk za a ce a sha shine abin sha'awar su al-azim kuma zunubi mai girma ai shirki shine shirka da wannan su وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون
wa kanu sun kasance yaquluna suna cewa ai za nitina wainan in mun mutu wa kunna turaban muka zama kasa wa idza man kasusuwa ai na da babusa wai za a sake tada mu
أو آباؤنا الأولون awa abauna lawa haƙuwayenmu na farko duk za a sake tada mu
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون
wal kace innal awwalina ba ma wai iyayenku ba halittar farko ma wal akhirin da kan na karshe duka la majmu'una abun tarawa ne ila miqati yawmin ma'lumin zuwa wani lokaci sananne ayyamul qiyamati shine ranar kiyama ثم إنهم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم سنن كو أيها الضالون يا كو بتتو المكذبون ما تقريتاوا ga Allah da manzansa da littafin Allah لآكلون من شجر من زقوم masu ci ne na wa- daga wani ice zakom da ake ce ma zakom wato eh, shi zakom wani ice ne kama a ce gwaza a wannan lokacin mu ai an san gwaza ko mai kama da makani ai in bai dahu ba in an ci shi ne yake kaikayi a wuya to haka yake to shi wannan ga zafi ga daci ga kaikayi a wuya kuma dole a ci
فمالئون منها القبور famali'una masu cikawan albuduna jikunkuna cikunkuna ne min ha daga wannan itaciya ta zakko وشاربون عليه من الحليب bayan sun ci daci sun ci zafi sun ci kaikayi to fa sharibuna masu shan min hamimin ruwan min alhamimi daga ruwan zafi ne alaihi akan wannan ice da suka ce فشاربون شرب الهيم za mu kuma jarrabe su ba wai su su ce ba a'a fa sharibuna masu shan shi ne shurbal himi irin shan raƙuma ruwan raƙumi ai ka ganye ko yana wasa zai tunta saboda mai yana ɗaukar dogon lokaci bai sha ba to za ka randa ko ya haɗu da ruwa ba wasa to haka za su dinga kwankwaɗan wannan ruwan zafi yadda ka san raƙuma na sha
هذا نزلهم يوم الدين haza nuzulun wannan shine masauki da muka tanadan masu wato irin kamar ce amma mutum ba masauki ai ka san akwai kayan daɗi ko to irin abin da aka tanada ma yan wuta kenan wai masauki ne ka akai gidan da za a zauna ma hada ma wa idalan wannan shine abin da aka tanadan masu yawma dini ranar kiyama ai kaga ba shiga wutar ba kenan
نحن خلقناهم فلولا تصدقون nanu halakanakum mu muka halice ku ai aujadnakum mun samar da ku min adamin daga rashi falaula tusaddiquna to me ya hana ku gaskata bil ba'th da ranar da tashin kiyama idil qadir dan mai iko alal insha'i akan farar da halitta qadir mai iko ne alal ida alal i'adati bisa mai da kamarta
أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون arfa afara'atun ku bani labarin ma nuna abinda kuke zubawa na mani ai ture ko na kuke zuba almani ya mani fi arhamin nisa'i a mahaifan mata a antum takalquna hu shin ku kuka halicci maniyin nan ya koma basharan mutum am nanul khaliquna ko ko mu ne muka halitta tambaya haka wai ai misali shin kun yi halitta ne kuka ga au kai wahala har shi sa kuka kuka kare ta mutum a cewa za mu za mu sake ta da wani ai ba ku yi halitta ku gani ba mu muka yi halitta mu kuma muka ce za mu sake dawo da shi
نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين na mu kaddana bai da kuma mawata mu muka sanya muka kaddace mutuwa a tsakaninku wa ma na nuna musulmi kuma ba wanda zai iya ba mu mu ba abun tsere mawa bane ai da ajizina ba abun buwaya bane ألا أن نبدل أمثالهم وننشئهم فيما لا تعلمون ba abun buwaya bane an nubaddala mu musanya amsalakum irin kuma kanakum bagiran kuma kore kuma mai da waɗansu wannan sha'akun kun ku kuma sai mu sake halitta ku fi ma la ta'lamuna a cikin ma abinda baku taba sani ba minan suwari na surori kalkira da tikamai da kubirai wala kanazir ko ko aladai ولقد علمتم النشأة الأولى wala kada alimtum annashata ai kun san halittar farko فلولا تذكرون to me yasa ba ku azantu da ita ba
أفرأيتم ما تحرثون abara aikin ku bani labarin mata rusuna noman da kuke yi ai tusiruna al'ard da kuke motsar da kaza wa tulkuna albazara ku jefa iri fiya a cikin kasa أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون da kuka gida kuka dauki iri kuka sa a kasa shin a antum ku ne tazra'una ku kuka tsirar da wannan tsirin am nanu zari'una ko ko mu ne masu tsirar da shi لو نشاء لجعلناه غلاما فظلتم تفكرون lau na sha'u da mun so na ja'alnahu da mun sanya wato tsirin nan hudaman wato busasshe aina batan tsiri ya bi san busasshe la habba fi wanda ba kwaya a cikin sa fazaltum sai ku zama bayan haka nan tafakkahuna kuna kakaci
إنا لمغرمون sai ku wata kunna ku ce inna la mugrabuna shi ke wai mu ko za a biya mu nafakata zar'ina kudin da muka kashe wajen noman mu بل نحن sai محرومون ban kai hanya ba zai bayan mu na nu maharuna mu abin hana mu arzikin mu ne أفرأيتم الماء الذي تشربون afala aitum ku ba mu labarin alma'a ruwa allazi tashrabuna wanda kuke sha أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون a antum sun ku ne anzaltumuhu kuka saukar da ruwan saman nan min almuzil da girgiragizai am na halal munziluna ko ko mu muka saukar da shi لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون launa sha'u da mun so ja'alnahu sai mu sanya ruwan nan ujajan mai zarfi wato ruwan sama sai mu mai da shi mai zarfi la yumkinu shurbu wanda shan shi ba zai yiwu ba falaula tashku me yana ku gode mana أفرأيتم النار الذي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون abara aitum ku ba mu labarin annara wuta allati turuna wadda kuke kisa eh kuke kuke me ake ce mai ba kentu ba wannan da ake birge kuke burgawa ku sa kara a huda ice a sa auduga ko haki a kawo kara a dinga murza ba huta ba shi ne asirin ba kauyawa da manoma ba nan suke samun wuta ba a shana a lokacin ko kyarsu to shi to abinda kuke murzawa na wuta ku bani labari ai tukurjuna kuke fitar da ah, wuta minas shajar daga ice al'akadari kore ma'ana ɗanye amma ku zo ku burga shi ku fitar da wuta a antum an sha'atun shajarar ta shin ita ce yadda kuka yi fitar da wutar da ita shin ku kuka fare ta am na limin shi ne ko ku mu ne masu farawa نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين na mu ne waje annaha muka sanya ta wata muka sanya wuta nan tazkiratan dan tunatarwa linari jahannama ga wutar jahannama wa mata'a da kuma guzuri lil muqyina ga matafiya min akawal qaumin akawal qaumin ay saru fil kiwa wato sun tafi da ma- madadin su wato guzurin su ay al fakar ko ko al fakar al kafri wato in an je fakar fan ba ba mado tabo kai ya an je ba fadaji to wa huwa mafazatu shine daji wanda na lana ba tafiya ba fili a cikin ta wala ma'a da kuma ba ruwa فسبح باسم ربك العظيم fasabbe ka tsarkake fasabbe bismi rabbika ka tsarkake ubangijinka al'azimi mai girma ayillahi ayillaha shine ubangiji آمين الحمد لله
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.